إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله إن لهذا الشهر شهر شعبان أحكاما وفضائل وإن من ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وفي رواية عنها إنه كان يصوم شعبان إلا قليلا وروى الإمام أحمد في مسنده هو والنسائي عن أسامة بن زيد أنه قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم حسنه الألامة الألباني رحمه الله وأما ليلة النصف من شعبان فقد روى ابن ماجه رحمه الله في سننه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاه صححه الألباني بمجموع طرقه وعلى المسلم أن يعرف أن هناك أحاديث عدة وردت في فضل الصلاة والصيام والقيام في هذه الليلة وفي الترغيب في أنواع متعددة من القربات ولكن عامتها لا يثبت كما قال ذلك غير واحد من أئمة الدين قال الهيتمي رحمه الله الصلاة المخصوصة لليلتها فقد علمت أنها بدعة قبيحة مذمومة يمنع منها فاعلها وإن جاء عن بعض التابعين من أهل الشام كمكحول وخالد بن معدان ولقمان وغيرهم أنهم يعظمونها ويجتهدون فيها بالعبادة وأنهم أخذ الناس عامة ما ابتدعوه فيها ولم يستندوا إلى ذلك ولم يستندوا في ذلك إلى دليل صحيح ومن ثم أنكر عليهم ذلك أكثر علماء الهجاز كش- كعطاء وابن أبي مليكة وفقهاء المدينة وهو قول أصحاب الشافعي ومالك وغيرهم وقال ذلك وقالوا إن ذلك كله بدعة لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وعلى هذا فلا يشرع في ليلة النصف من شعبان صلاة ولا قيام ولا عبادة أخرى مخصوصة عباد الله وقد روى أصحاب السنن وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إذا انتصف شعبان فلا تصوموا قال أبو داود رحمه الله أنكره أحمد وقال وكان ابن المهدي لا يحدث به وصعه ابن حبان والألباني وأحمد شاكر وغيره وقال ابن حجر في فتح الباري قال جمهور العلماء يجوب الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان وضعفوا الحديث الوارد فيه وأما القائلون بثبوته فقد حملوه على إفطار السائم بقية شعبان ليتقوى بذلك عن صوم رمضان أو لكراحة صوم يوم الشك أو على من يستأنف صوما لم يكن من عادته بعد نصف شعبان وجمع بعضهم بين هذا الحديث وحديث لا تقدموا رمضان بأن حديث العلاء محمول على من يضعفه الصوم وحديث لا تقدموا رمضان لمن يحتاط بزعمه رمضان عباد الله وإن من عادة السلف الصالح في شعبان الاهتمام بالقرآن وتلاوته ومدارسته استعدادا لرمضان استعدادا لقيام رمضان والتلاوة ومدارسة القرآن وروي في ذلك أنهم كانوا إذا استحل شعبان أكبوا على مصاحفهم فقرؤوها وأخذوا زكاة أموالهم ففرقوها بين الضعفاء والمساكين ليستعينوا بها على رمضان وضعوا ممالكهم فحطوا عنهم ضرائب رمضان وبعت الولاة أهل السجون فمن كان عليه حد أقاموا عليه وإلا خلوا سبيله عباد الله ولا بأس بادخار الطعام والحاجيات لرمضان فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأهل بيته قوت عام وكذلك كان السلف يقولون شعبان شهر القرآن ورجب شهر للزر ورمضان شهر للحصاد فأدركوا إخوة الإسلام زرعكم وتأهلوا هذا الزمن المبارك بالقربات والطاعات كمقدمة لرمضان كما كان يفعل ذلك سلفنا الصالح اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ‘yan uwa masu albarka wannan wata na sha'abana wanda shine jajibarin watan ramadan Allah ubangiji ya kai mu ramadan lafiya shi ma yana da falala da hukunce hukunce da albarkar da Allah subhanahu wataala ya sanya mushi wataƙila saboda makwabtakarsa da wannan wata mai albarka da muke fuskanta nan da makonni biyu insha Allah daga cikin hukunce hukuncen abu na farko shine Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance yana yawaita azumi a cikin wannan wata har ma Aisha take cewa in bacin Ramadan babu wani wata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake azumtar kusan dukkaninsa wato yakan azumci farko da tsakiya da ƙarshe har ma sukan ce ya azumce shi duka domin a cikin maganar Larabawa sukan faɗa haka kuma da Hausa mukan faɗa haka ana iya cewa abu duka ne amma ana nufin mafi yawansa don haka yana daga cikin mustahabi mu yawaita azumi a wannan wata don hakan yana daga cikin kamar wato muna yi wa kanmu horo da tarbiyyar abin da ke fuskantar mu na ainihin watan ramadana baya ga wannan abu na biyu shine an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa me yasa kake yawaita wannan azumi kamar yadda yake cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma littafin al-Imam an-Nasa'i sunan dinsa da isnadi tabbatacce Samatu dan Zaid yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace me yasa kake yawaita azumi akan wannan wata cikin wannan wata naga kana azumi fiye da duk wani wata yace ai wannan wani wata ne wanda a ɗabi'ance mutane sun wofanta daga falalarsa mutane ba su cika kulawa da falalar sha'abana ba sun fi damuwa da shirye-shiryensu na Ramadan shirye-shiryen bikin sallah kayan sallah kaza da kaza kasuwanci menene da menene sai su manta da ibadojin da ake a wannan wata yace kuma wata ne wanda a bisa yadda Allah ya kaddara bayan duk sati ana daukan ayyukan mutane ranar alhamis a daukaka su zuwa ga Allah subhanahu wataala a al'arshin sa kuma za a sake tara waɗannan bayanai na shekara a cikin watan sha'abana a sake ɗauka su na littafan bayi da rubutu ayyukansu zuwa ga Allah subhanahu wataala da haka kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake azumi duk alhamis yace ina so a dinga kai ayyuka na wajen Allah alhalin ina azumi babu kuma yake yawaita azumi a cikin sha'abana yace saboda ina so a ɗaukaka ayyuka na zuwa ga Allah alhalin ina azumi wannan kenan abu na biyu akwai mas'ala game da wani mashahurin dare a wannan wannan wata shine daren nan da muka wuce daren da ake cewa lailatul nisfi min sha'ban wato ranar da sha'ban ya cika kwana 14 idan rana ta fadi to wannan dare akwai maganganu da yawa da mas'aloli da suka faru game da shi abinda kawai ya inganta shine wasu hadisai guda uku waɗanda ma'anarsa a dunkule ita ce abinda muka karanta a cikin hadisin al-Imam Ibn Majah wanda ainihin wato ya ruwaito shi daga sahabi Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda Abdullahi dan kai take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah subhanahu wataala ranar alkiyama yakan leko zuwa ga bayinsa sai gafarta wa dukkan bayinsa mu'minai mutum biyu su Allah zai ware a cikin wannan gafara Allah ka tsare Annabi ya ce da mutumin da yake yin duk wani abu da ya shafi shirka yake aikata wani shirka a cikin addininsa da kuma mutumin da yake gaba da dan uwanshi musulmi to wadannan su kadai ne ba za su shiga cikin wannan falala ba wannan falalar ita kadai ce falala ingantacciya da malamai suka tabbatar game da wannan duk wani abu da kaji wanda ba wannan ba wata sallah da za a yi kamar yadda nawawi yake faɗa wanda ake cewa raka'a 100 ko mai raka'a 12 ko a tare a yi addu'a ko wani azumi na musamman duk wani abu da kaji malamai sun riga sun fara imamu nawawi a cikin majmu da al-imamu wannan da muka ambata anan al-haytami nur al-haytami ibnu hajar kenan a cikin littafin shi fatawa dukkanin su sun ambata da wasu malamai kafin su da wasu a bayan su din malaman musulunci sun hada kan cewa waɗannan abubuwa ba su da inganci a hankali da ba a san waɗannan bidiyoyin a ƙasar mu ba amma yanzu sun fara gangarowa sun fara gangarowa da haka ya kamata mutane su cikin taitayin su domin bid'a tana kai mutum zuwa ga wuta ne jama'a mu kiyaye abin da ya tabbata kenan ba a ce a tashi a yi kiyamun laili na musamman ko a taru a yi addu'a ko a yi wata sadaka ta musamman babu wani aiki na musamman da ake kai dai kan kasance cikin muminai to Allah zai gafarta maka Allah gafarta mana gaba kiɗa dan haka wannan hadisi zamu ga Sheikh Al-Albani ya inganta shi saboda hanyoyin shi daban-daban baya ga Ibn Majah al-Imam al-Baihaqi ya rawaito shi haka Ibn Hibbana haka Ibn Abi Asim a cikin Kitabus Sunnah haka Imam al-Tabarani a cikin Mu'jamul Kabir da al-Awsat dan haka yana da kyau musulmi mu sani cewa babu wani abu da ake yi a cikin wannan dare wani abu na musamman shi sa al-Imam al-Haytami kamar yadda muka ambata Ibn Hajar al-Haytami ya ambata a cikin littafinsa yake cewa wani malami ne da ya rayu kami na ainihin wato takwas ya rasu shekara tsani na goma amin ya rasu shekara ta ɗari tara da saba'in da ainihin wato hudu yake cewa wannan sallah da ake keɓancewa musamman don wannan dare ka sani cewa bid'a ce mummuna abin kyama kuma wajibi ne wanda yake aikata ta a hana shi yace ko da yake an samu tabi'ai mutanen ƙasar sham sun kasance suna girmama wannan dare suna ibada kuma daga gare su ne duk wanda ya ƙara wata bid'a daga gare su ya dauka yace amma an samu malaman kasan hijab su atsa da makamantansu da sibnu abi mulaika sun musu inkari akan wannan abu me yasa suka musu inkari yace saboda babu wani dalili ingantacce ba a samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko daga sahabban shi ba dan haka babu wata ibada da aka shar'anta a wannan dare abu na gaba game da wannan wata shine akwai hadisi mashahuri a bakin mutane da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan watan Sha'abana ya raba tsakiya to kada ku yi azumi wannan shine iyaka hadisi ce har sai Ramadana ya Al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi haka Tirmidhi haka Ibn Hibbana haka wasu malamai wannan hadisi malamai musulunci malaman hadisi ne sabani akan shi mafi yawan malaman da suna raunata shi akan gaba-gaba akwai al-Imam Ahmad ibn Hanbal kamar yadda yake cikin shi kanshi sunan ta al-Imam Abu Dawuda da ya kawo hadisin haka nan kuma al-Marwazi a cikin Masail dukkanin sun ambata cewa al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya kasance yana cewa wannan hadisi ne munkai haka al-Imam Ibn Mahdi Abdurrahman ibn Mahdi ya kasance baya karantar da hadisin yakan kiba dalibai hadisin saboda yana kyamar ma'anar hadisin malamai daga baya tun daga kan ibnu hibbana suka fara inganta wannan hadisi har zuwa kan malaman wannan zamani irin su shekul albani da kuma ainihin wato al'allama ahmad muhammad shakir allah ya gafarta musu gaba daya wannan hadisi muhallin nizai game da shi shine wannan magana cewa malaman da suka rawata shi suna ganin akwai wasu hadisai dama can da suka halasta yin azumin bayan nisfu kamar waɗansu hadisan da suke cewa kada ku rigayi Ramadana da azumin ranar shakka kaga kenan kana iya azumin ka har zuwa lokacin da zai zama kusa da Ramadan amma da ran da ake shakka karkai da kuma hadisan nan da muka ji cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin azumin shi a farko da tsakiya da ƙarshen wannan wata kuma an samu aikace magabata suna yin haka zaka su ba sa ganin wannan hadisi a matsayin abin aiki malaman da kuma suka karɓe shi suka inganta shi sai suka ce to ma'anar shi tana nufin idan mutum yana ganin wato ana ana ana ganin wannan hadisi ya shafi mutumin da yayi azumi daga farko zuwa tsakiyar wannan wata to ya huta dan ya samu karfin yin azumin Ramadan wasu ma suka ce a ana nufin kada mutum ya je ya tai har ya hade da ranar shakkan wasu ma suka ce a hadisin da yace ana iya a ci gaba da yin azumi hadisan da suke ana ci gaba da yin azumi to na masu ƙarfi ne da lafiya wanda kuma yake da rauni to sai ya dakata dan ya samu ƙarfi da lafiyar yin Ramadan a takeice dai Ibn Hajar yake cewa malamai suna ganin cewa za ka iya ci gaba da yin azumin ka koda warabin watan nan ya wuce idan da lafiyar ka da ƙarfin ka amma kada kai azumin ranar shakka da haka muhalli ne na nizai yana da kyau musan wannan a abu na gaba game da wannan ainihin wato wata shine magabata tun zamanin sahabbai da tabi'ai sun kasance da zaran wannan wata ya shiga to sukan rungume qur'anansu kusa su yawaita tilawa alqur'ani su yawaita mudarasa sauraron tafsirin alqur'ani da makamantansu sannan kuma sun kasance suna fara lissafin zakkansu dan su fitar da zakka da wuri su bai wa talakawa da marasa ƙarfi su ma su samu abin da za su yi hidimar su ta Ramadana da sallah sannan kuma masu wadata a cikin su wanda suke da ma'aikata ƙarƙashin su kama ce kana da tireloli kana da keke nafe kana da babura ko kana da ma'aikata sai su kira su su rage musu wahala aikin su ta rage musu lokacin aiki ta rage musu kuɗin balan saboda su ma su samu sauki don su shirin ramadana sannan shugabanni kuma da gwamnoni da DPO da makamantansu wanda suke daure da mutane a gidan yayi su kuma sai su ce su bincika duk wanda akwai haddi a kansa ya riga ya taba wani haddin Allah sai a zartar mushi wanda kuma wani laifi ne kankani wani rikici wani fada wani rashin kirki da yayi sai a sallame su duk su tafi gida kowa ya je azumi cikin iyalansa yana da kyau shugabanni su raya wannan sunna wajen ganin cewa sun rage cunkoso a gidajen yaji sun kuma baiwa masu ainihin wato ƙananan laifuffuka da waɗanda wasu ma tsautsayi ne ba laifi suka yi ba an ba su dama don su dawo cikin iyalansu wannan labari yana nan a cikin littafin at-targhib wa tarhib na Abul Qasim al-Asfahani haka Imam Ibn Hajar ya kawo shi a cikin Fathul Bari a mujalladin sa na 13 duk da asalin isnadin yana da matsala amma dai wannan matsala wannan labarai mashahurai ne game da al'amarin salaf haka nan daga cikin ababan da babu laifi mutum na iya yi a wannan wata shine babu laifi mutum ya shiri na tanadin abinci don iyalansa da ababen da zai bukata na bukatun yau da kullum saboda idan ramadana ya zo a al'adar magabata to sukan yi bankwana da galibin ɗabi'un neman duniya ne in ba wanda ya zai mishi dole ba sukan zauna ne don neman lahira domin wannan wata ne muhimmi wanda idan ya riske ka to baka san ko zai ƙara riskaka ba kuma za ka iya samun falala da ɗaukaka da gafara Allah wataƙila kuma in ka yi sa'a Allah ne mai ta mana Allah ne mai ta mana gabaki ɗaya me yasa aka ce haka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan ware wa iyalansa abincin shekara ya aje shi a gefe zaka babu laifi ga wanda yake da hali wanda yake da wadata ya tanadi abin da zai amfani da shi shi da iyalansa domin Ramadana dan ainihin wato ya samu sukuni idan watan Ramadana ya shiga idan babu ruwan shi da ainihin wato rigimar neman abinci da zuwa kasuwa ko cefane ko makamantansu dan haka ya ƴan uwa masu albarka ne kokari mu ci albarkar wannan wata gashi har rabin shi ya riga ya tafi mu raya shi da yawan nafilfili da yawan ainihin wato azumi da yawan karatun alqur'ani da sauraron ainihin wa'azozi da sauran ayyukan da'a kamar yadda magabatanmu na kwarai suka kasance suna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma aminna fi awtanina wa aslih lana a'immatana wa wulata umurina wa aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina وأصل لنا الدنيا التي فيها معاشنا وأصل لنا أخرتنا التي إليها معادنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده